على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ashirin da biyar ga watan rabi'u sani shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu hijiriya wanda ya dace da ashirin daidai ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya muna darasi na ɗari da sittin a na ɗari da ashirin da shida a cikin wannan littafi littafin muktasar zadul ma'ad na shekhu da'awatul islamiyya muhammad bin abdul wahab rahimahullahu ta'ala idan za ku yi tunawa a darasinmu na 125 mun tattauna ne akan abin da malam ya kawo na shiryar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da mu'amala da mayaka da abokanan gaba da sulhu da zaman lafiya da kuma ƙa'idodin da ya shimfiɗa na zama da yahudawa da kuma waɗanda suke yaƙarsa to a ciki mala ya kawo bayanin wasu yahudawa sanannu da suka zauna a madina kuma aka yi sulhu da zamantakewa da su suka warware alkawari kuma annabi ya yaƙe su to mun yi magana satin da ya wuce cewa kafin mu wuce mu ci gaba da karatun za mu kawo ƙisar yaƙin da annabi ya yi da waɗannan yahudawa manya-manya mazauna madina da irin yaudarar da suka yi masa da karya alkawari da suka yi masa kafin ya yaƙe su kuma wannan karatun zai taimaka mana mu gane waye ba yahudi zai taimaka mana mu gane suwa yahudawa me halinsu me kuma wato ɗabi'arsu daga cinsu akwai wato banu kainuka da malam ya bayani a cikin littafi akwai ghazwatu bani kainuka yakin da manzon Allah ya yi na ƙabilar yahudawa bani kainuka za mu fara da su sai kuma mu zo na gabansu insha Allah kafin mu ɗora akan littafin imamu zuhuri ya ce annabi ya yi wannan yaƙi na ghazwatu bani kainuka ka riƙe kainuka ɗin wasu yahudawa ne a madina mazauna madina dukansu gaba ɗaya yahudul madina ne za mu magana da su shekara ta biyu ne bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ibn sa'ad ya ce a ranar asabar aka yi wannan yaƙi a sha biyar ga watan shawwal a shekara ta biyu sha biyar ga watan shawwal shekara ta biyu kamar yadda ya zo a cikin asirin nabawiya a sayya da yawa cikin malamai da suke rubutu dangane da yaƙuƙukan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sirarsa suna cewa wannan yaƙi na ghazwatu bani kainuka ya faru ne bayan yaƙin badar bayan yaƙin badar shekara ta wannan kenan ta biyu abin da ya faru an yi alƙawari ne tsakanin su da musulmi su banu kainuka an yi alkawari tsakaninsu da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama amma ba su kiyaye wannan alkawari ba an rubuta wasu ka'idoji da dokoki da za a kula da su amma ba su kiyaye ba kawai sai suka fidda gaba da ƙiyayya ta fili da zahiri ga manzan Allah da musulmi ga baki ɗaya suka bayyana fushinsu ba su ɓoye ba ga annabi sallallahu alaihi sallama su fakar kumanta a madina suke tare da annabi su banu kainuka an yi alkawari za a zauna lafiya ba za ku yaƙe mu ba ba za mu yaƙe ku ba ba za ku haɗa baki da wasu kafirai ku yaƙi musulunci ba sannan ba za ku bayyana ƙiyayyaku da gabanku ga annabi ba to ba su kiyaye waɗannan abubuwan ba saboda tsabar ƙiyayya ta ba yahude ga annabi sallallahu alaihi sallama malam sai da fushinsu da ƙiyayyarsu ya bayyana ga manzan Allah da musulmi duk da cewa fa wai an yi alkawarin zaman lafiya ina so musulmi su fahimta musamman wasu da ake ruɗa su cewa ai annabi yana yaƙuƙuka ya je yaƙi ya yi kaza ya kaza duk wani yaƙin da ka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je shi to wallahi malam akwai sababi yanzu za mu karanta za ku ji yaya aka yi aka yaƙin saboda ana blackmailing islam ana ɓata sunan musulunci ana cewa annabi ya yaƙi kaza ya yaƙi kaza ya yaƙi kaza yanzu dai kun ji wannan banu kainuka an yi alƙawarin sulhu an yi alƙawarin zaman lafiya ka duba gabar da bayahudi yake da musulunci da musulmai amma annabi ya yadda ya zauna da bayahudi a madina zaman sulhu kenan kaga addinin musulunci addini ne da yake son sulhu addini ne da yake son zaman lafiya addini ne da yake so a kwantar da hankali kuma haka aka yi alkawari amma sai suka bayyana fushinsu ga manzon Allah kai ba ma haka ba sallallahu alaihi wasallam an tafi yakin badar bayan an dawo ba da sufa aka je ba amma wallahi saboda kafiri kafiri ne malam sai da suka nuna bakin cikin su me yasa manzon Allah ya nasara a yakin Badar kuma labari ya kai wa annabi cewa waɗannan fa abokanan zaman nan fa sun fa nuna bakin cikin su me yasa kai nasara saboda an je yakin Badar manzon Allah ya zo da ribatattun yaki musulmi sun ci nasara an an samu ganima musulunci ya samu ƙarfi an dawo ana farin ciki ana jin daɗi malam ba sai aka hadu da yahudawan banu kainuka a madina malam fuskokinsu a turbuna ba ransu a ɓace aka ce kai to ashe wannan ya nuna shi kafiri duk inda dan uwansa yake baya wasa da kuna kawai su kai wato ba su ji daɗi ba um, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kama hanya ya same su a kasuwarsu a madina akwai suku banu banu suku bani kainuka annabi ya same su a garin madina ya hada su a kasuwa ya musu nasiha na ji labarin abin da kuka yi ba mu ji daɗi ba kuma na ji labarin abin da kuke shiryawa na karya alkawari mu zauna lafiya da ku shi ya fi kuma ina kiran kuma kawai ku musulunta kawai kaji mai gaba daya tunda ma abin haka ne kawai ku zama musulmi kawai mu haɗe ya kira su zuwa ga musulunci a wannan kasuwa kuma ya ce ina ja muku kunne ya ku yahud banu bani kainuka kada ku bari irin abin da ya samu ƙurayshawa a makka a badar ƙurayshawa abin da ya same su a badar kar ku bari ya same ku annabi ya gama musu nasiha wallahi malam sai kawai sai suka miƙe suka fara faɗin baƙaƙen maganganu suka fara ƙalubalanta shi mu za a gaya wa haka kaza kaza kaza da sauransu to abinda ma aka yi aka ce a yi kaza ɗin ba za a yi ba duk alƙawuran da suka yi da shi kawai sai suka fara warwarewa malam kawai suka ce kai muhammadu la ya gurran naka min nafsika annaka qatalta nafsan nafara min quraish karfa ka rudi kanka wannan su suke ga annabi gaba da gaba kada ka rudi kanka cewa ka je yakin badar ka samu wasu matsorata wurin shawa ka je ka kashe wanda zaka kashe kaje ka haɗu da mata alladina la ya'rifuna al-qital wanda ba su san yaƙi ba innaka law qataltana wallahi da da mu kai yaki la arabta anna nahnu nas wallahi a ranar zaka gane mu ne mutane ba ka je kai wancan yakin badar kana ka ci nasara kai kaza kana ce mana kaza kaza ba in ka kuskura muka haɗu da kai zaka gane mu ne mutane ba wadancan ba kuma zaka san cewa a rayuwarka innaka lam talqa lam talqa mislana baka taba haduwa da mutane irin mu ba duk irin yakin da kai annabi yace to wannan hu mutanen da aka yi alkawari kenan da su to daga nan jama'a aka fara samun matsala yanzu wanda kuka yi alkawari da shi za a zauna lafiya za a yi kaza za a yi kaza ya gaya maka wannan maganar kaga ai dole ka je ka sake tunani ko ba ka bane ba tayyib amsar da suka ba manzo Allah bayan ya musu nasiha gaskiya ba amsa ce mai daɗi ba babu girmamawa ba mutuntawa kawai sun sun nuna ruhan qida'iyya rai na nuna gaba da kiyayya da kalubalanta da nuna girma kuma sun nuna wa annabi ba su fa a shirye suke ma ayyakin karka ga mun zauna mun yi alkawari da kai mu yakin ma a shirye muke to shine Allah ya saukar da aya a cikin suratul ali imran walil ladina kafaru satughlabuna wa tuhsharuna ila jahannama wa bi'sal mihad kad kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata fi'atun tuqatilu fi sabilillah wa ukhra kafiratun yarawnahum mithlihim ra'ayal ayn wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha'u inna allaha ko inna fi dhalika la'ibratan li'ulil absar annabi dan gatan Allah bayan an gama wannan yana dawowa kawai sai Allah saukan masa da wannan aya ka je ka gaya wa kafirai ku gaya wa kafirai za a je yaƙi kuma sai an rinjaye ku kuma bayan an rinjaye ku an kakkashe ku wa tuhsharuna ila jahannama sai an kora ku cikin wutar jahannama bayan kun mutu ka duba malam ka duba wani irin taimako da Allah ya annabi malam kafin fa aje a yakin kuma tur mummunar shimfiɗa irin ta jahannama ai ya ishe ku aya dangane da wasu fi'a guda biyu jama'a guda biyu iltaqata fi'ataini iltaqata jama'a guda biyu da suka hadu fi'atun tuqatilu fi sabilillah akwai jama'ar da suna yin yaki saboda Allah wa ukhra kafiratun yarawnahum mithlihim ra'ayal 'aini ɗaya kuma ɓangaren kafira ce mana kafirai ne waɗanda suna da'awar kafircin kuma suna kare ainihin wato kafirci ɗin su musulmi a lokacin da aka je yakin suna kallon kafiran mislaihim ra'ayal aini sun ninka musulmi biyu kamar a ce musulmi dubu ɗaya ne to suna ganin su sun kai dubu biyu kaga dai karewa tsoro kenan ai karewar yawa dai kenan ko ba ka bane amma ina da aka hadu wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha Allah yana karfafawa da nasararsa wanda ya ga dama wannan abun lura ne ga masu ido da gani yace ka saki wannan ayo sako ya je musu suna nan akan abin da suke banu kainuka kuna tare da ni tayyib me dalilin da ya kawo yakin na gaya muku dazu musulmi sun je yakin badar tun da damar shi wannan gazwatu bani kainuka bani kainuka an yi shi ne bayan yakin badar musulmi sun je yaki a badar sun ci nasara aka ga sun nuna gabar su da ƙeye su su waɗannan yahudawa har suna faɗin 'yan maganganu wanzu Allah ya tara su a kasuwa ya musu nasiha ashe su sun kulle kiyayya ne sannan kuma tunda suka ji annabi ya ji yakin badar yayi nasara suka kulle kawai cewa za su warware wannan alkawari amma a ɓoye kawai sai dai su rinka yi wa musulmi kisan mamaki ko su kewaya su haɗa baki da wasu kafirin a yaƙi annabi suna ta neman damar da za a haɗu suna tsokala yaya za a haɗu a yaƙi ka duba fi suna zaune a garin shi ba a madina suke yaya za a yi a yaƙi sai suka samu dama wata rana wata mata musulma ta zo kasuwa da kayan sayarwa kun ji sababin yakin banu kainuka na gaya muku daman a zaune suke suna jiran yaya za su yi tsokana a gwamza saboda sun gaya wa annabi ya je wai ya yaƙi wai da mata a badar in ya kuskura suka haɗu zai san ha zai san ya haɗu da maza ka duba wannan kafiri ne fa yake wannan alfahar wai musulmi ya zama matsoraci ai rai guda ɗaya ne ai ba a san musulmi da tsoro ba annabi ya ce kun faɗa to ba damuwa mu ma za mu shirya ku je ku shirya Allahu akbar sai wata mata ta zo da wani kaya na sayarwa a kasuwa kasuwar banu kainuka namun suna da kasuwa da suke sai da kayayyakinsu mata musulma ta zo da kayan ta sayarwa sai ta je wajen wani bayahude a ta zauna wajen sai da wannan kaya tana cikin hijabi da niƙabi fuskarta a lullube jikinta kirif malam tun da matan musulmi tun da rufe jikinsu suke wannan ɗabi'a da ta zo mana a yanzu a ƙasarmu na bayyana tsiraicin 'ya'ya mata da yafa gyale matsatsi ƙaramin gyale da bayyana ƙirji da bayyana ado ka ga mace ta hau ali da sau damtsanta a waje ka ga mutum ta hau babur kafarta a waje ka ga mace ta sa matsatsan kaya ta bayyana tsiraicinta wallahi ba ɗabi'ar musulmi ba ne duk inda matar arziki matan musulunci take tana rufe jikinta tana lullube jikinta saboda halitta ce mai daraja halitta ce mai matsayi da kima duk abin da yake da daraja da matsayi da kima rufe shi ake yi ba bayyana shi ake yi ba amma yau matanmu ba su gane wannan ba yanzu ka duba mace ce wannan za ta je kasuwar yahudawa ba ke ba da in kin tafi ingila a kasa ganewa tsakanin ki da turawa da waye duk iri ɗaya kuke kin ma kun ma fi su fitsara in mutum bakin mutum ya tashi iskanci ya ma fi baturan iskanci ko ba haka bane ba ba ga bukukuwa suna yi ba in ka ga kazantar da ake aikatawa a bukukuwan mu wallahi ko turawan ba sa yi don wannan mugun tsirecin da ake a ranar biki a jan ana yanka kek ana kida ana rawa abokanan ango da ama abokanan amare ana yi wallahi turawan ba sa yi amma mu zarmewa da wuce gona da iri wai dole wai tunda Allah ya bada wadata sai an nuna wa Allah ba a san sa a yayin da wani talaka yake neman abin da zai ci wani yana neman rabin buhun shinkafa da za a bashi gudunmawa ya aurar da yarsa amma wani kuma yana ne yana kashe miliyoyi don ya kece dogar Allah a bayyana tsiraici yarinya ta yi tsirara wani rashin hankali sai kaga yarinya tsirara shi ko mijin ya zo da babban riga da hula me aka yi ko ba ka suke yi ba in an zo yanka kek din an zo ran ba haka yake yi ba shi fa kaga ya shigo shigar al'adarsa ya saka babban riga ya saka hula da gilas ɗinsa cif cif kaya na mutunci ita kuma sai ta taho tsirara ita da ƙawayenta kowa ta bayyana abin da Allah ya bata wata ma ba komai a jiki shirme ba komai ba ma abin nuna wallahi tallahi haka za gansu kabe-kabe wata ta fito kamar a bushe ta a bushe a kashe an ta cushe-cushe an makala ita ya gagali ya gagali yana tuzo in kin ji haushi da ke nake wallahi ai ya kamata ke bari ma wata gashin da za ta nuna ma babu dan abun abin din ma babu amma dole sai an bayyana wata wallahi duka san kuro ta akai daga daga daga daga toka aka kuro ta haka za ka ganta ku daina bai da kyau bai da kyau ana ta daukan ku hoto ana nuna za ku yi ku gama ita wannan amaryan za a mai da ita wannan hodar za ta je gobe gobe za ta wanke ta za ki dawo normal yadda Allah ya yi ki mun san ba haka kike ba za ku zo da mijin naki kina nan kina fama da yawun bacci a gadon ki an yi baccin ranar dare daren farko yawun bacci ya ga sai hakuri kin ji kafillan ki da yawun bacci za ki zo sai kin haihu anan za a gane kwalliya da ado jego ya cika daki sai doyin jego ina rawar da kika ina kek din da kika yanka ina tsiraicin da kika bayyana za ki zo kin tara 'ya'ya biyar shida bakwai ana nuna hoton ba za ki iya gani ba ‘ya'yanki ce yanzu wannan uwarmu ce kina wani kakkaryewa wannan mijin da ya zo kina kakkarya kuna laƙa laƙa laƙa laƙa shi zai zo kuna zage zage ya ɗura miki ki ɗura masa ba haka ake yi ba Yo, kun ji wannan mata musulma kuna tare da ni wannan mata musulma da ta taho ta zo kasuwar yahudawa ta zo cikin rufe jikinta to yahudawa daman allan da ya yi su ba su so su gama ci a lullube gashi nan ku karanta ku ji da ta zo faja'alu yuridunaha an kashfi wajhiha sai suka ce dole sai ta bude fuskarta daman ba sa so su gama ce fuskarta a rufe sai za suke ta yaƙa a rediyo ne a kafafen yada labarai ne a wayewa duk inda musulma za su sa hijabi ko niqabi wallahi sai sun yaƙi tsarin ko a zo ko ana tsare tsare sun samu wakilan cikin mu ki zo kina wani rufe jikinki kin wani sa abin nan bai wa Allah ki tsaya ki rayu noma ya zaki takura wa kanki numfashinki baya fita wace ce wace ce akwai kwanciyar kabari ai ba yanzu kina magana ko numfashi akwai kwanciyar kabari ana ziga mata kasu sa niqabi ana ziga su kasu sa hijabi ana nunawa cewa su fito su bayyana adansu su bayyana kwalliyarsu malam suka sai ta bude fuskarta suka buga suka buga ta bude fuskarta fa abat wannan matar taƙi jama'a ashe tun lokacin annabi ana saka niqabi ana rufe fuska ya kamata mu tarbiyyantar da matan mu akan haka mu tarbiyyantar da ƴaƴan mu shine mutunci shine kima duk wace wanda yake son wata mace ya je in neme ta nema na sunna na shari'a amma mutum yarsa ko matarsa ya rufe ta ya lullube ta idan wani yana son ganin wata fuskar wata ya je ya aure mata ta ki sai shi wani makeri ko marini ko mai aikin zinari aka ce irin mai makera ko na makamancin wannan haka da ta zauna a wadansa wallahi malam sai ya tashi sai ya miƙe ya je gadon bayanta kawai sai ya fizge mayafinta wallahi ya fizge sai ya yaye ta kawai sai ta yi tsirara a wata riwaya aka ce zuwaye tana zaune sai ya ɗauko ƙarshen rigarta ta ƙasa sai ya hada da mayafinta na sama sai ya hade sai ya kulle ka gane da haka ta tashi za ta miƙe ta tafi tana miƙewa sai katsau kawai sai ta yi tsirara saboda mayafin da kayan ya hade kun sai ta ji ta a tsirara kawai sai yahudawa daman sun zauna suna so su kalli tsiraicin da suka fashe da dariya su wannan yahudu banu kainuka kawai ita kuma ta ji sai ta kulla ihu ta yi ƙara da ta yi ƙaran nan sai ta kira ta ce ta ce ta ce ina muhammadu ina kaza to akwai wato wani mutum cikin musulmi a wurin ya ga abin da ya faru tana tashi da ta yi tsirara suka fashe da dariya suna ihu suna fito suna tafi mata ta yi ta yi ta cire ƙullin tsirecinta dole ya bayyana kawai wannan musulmin ya je tinkari wannan bai yahudan ya kashe shi kurin ya tashe shi daga aiki habba yahudan nan suka kama wannan musulmin ba irin azabar da ba su yi masa ba a takaice ne sai gawarsa aka kai wa annabi shi ma suka kashe shi shi su ma ‘yan uwansa danginsa sai suka yi kururuwa suka ce ya ‘yan uwa musulmi ku zo ku taimaka mana an kace mana dan uwa musulmin madina gaba ɗaya fushi ya kama su a wannan rana suka ce yanzu a zo a mana wannan rashin mutuncin a zo a yi mana wannan wulakancin a zo a yi mana tsirara wa ‘yar uwanmu mu zo mu ɗauki mataki a zo a kashe mana a zo a yi kaza a yi kaza kawai shikenan sai aka fara fada tsakanin musulmi na madina da waɗannan yahudawa yanzu a nan wannan yaƙi na banu ƙainuka a waye ya tsokala su suka yi tsokala to darasin da za mu ɗauka a nan ku gane ya ku musulmi wannan abin da ake ta yada muku na hana mata su suturce jikinsu su lullube jikinsu tunani ne na yahudawa yanzu a ƙasan nan ta a wasu manya-manyan shaguna doka ne idan mace tana da babban hijabi ko niƙabi ba za ta shiga ba akwai inda suke zuwa in mace an ganta kirif sai a ci hajiya buɗe saboda an raina musulunci da musulmai mutum ya zo cikin musulmi ya buɗe shago a cikin musulmi yana neman customers amma wai in mace musulma ta zo in tana da lullubi ko tana da kaya burin-burin sai a ce sai ta buɗe ko a ce buɗe fuskarki da idona na gani a wani wuri buɗe fuskar na yi baƙin ciki a ranar nan wallahi inda musulmi suna da kishi ya kamata su sanar da irin waɗannan shagunan su ce a daina sayan kaya a wajensu kuma ba su da hakkin da ya kamata su yi wannan idan an ce wasu na yin sata ɓarayi nawa suke sata a kasuwa masu satar kaya nawa ne ba kuna da cctv kyamara ba mai amfanin kyamarorin naku mai amfanin masu gadi in ba ku yadda ba ku bi ta duk wacce ta shigo ba ku yadda da ita ba tunda iya tuhumar ku ta kare ne akan matan musulmi sai ku bi ta ku gani in ta dauki wani abu sai ku kama ta ku kwaci kayan ku amma magana a cewa musulma ta bude wani abu na jikinta yayin da za ta shiga wani kasuwa ko wani shago za ta yi wani kaya wannan zalunci ne kuma ya ci karo da human rights yancin ɗan adam don ɗan adam yana da yanci ya yi addinin shi a ko'ina ne ba daidai ba ne kuskure sannan wannan ya nuna mana cewa ashe duk inda bai yahudu ya samu dama sai ya yi wa musulmi tsirara da aka shi yasa suke nuna muku hotuna ku rinka ganin kaya na birgewa na matansu mace tana tsirara in za a yi tallan waya kaza in za ka ko transfer yanzu na kuɗi za ka yi a waya akwai bankunan na rantsi da Allah sai ka ga tsiraici ko ba haka bane ba akwai bankunan da sun saka in dai za ka yi transfer mobile transfer na kuɗi a waya kafin ka shiga inda za ka sai an nuna maka mace tsirara tana tafiya tana kada duwawunta a baya saboda me a cusa maka yahudanci ko mun san musuluncinka ko mun san addininka dole sai ka ga wannan matar yanzu nan in naga dama sai in bude wallahi in nuna kuma a ga sunan bankin amma muna faɗa dan su yi kokari su gyara dan wannan ba daidai bane kun san me saboda wai a tunda kai baka so kaga tsiraici wai sai an nuna maka dole sai an yi wannan abu ku sa mana fulawa mana ku sa mana ganye mana abin sha'awa ku sa mana hoton ruwa mana ku sa mana hoton wani abu amma waye sai an dauko hoton wata mace kafara kirjinta a bayyane kuma a juya tana wani tafiya tana kada tana kaza wai dole sai ka gani ka saba wa Allah saboda ba mu da yanci ba mu da masu yi mana magana a bi mana kado muna fatan manajojin irin wannan bankuna za su tsaya su duba su gyara su sani cewa suna shiga haƙƙi kuma duk wanda yake da dama ya gyara bai gyara ba za ka yi ritaya za ka sauka za ka koma gida akwai kiyama kuma kana yi wa wasu aiki kana cutar da addininka to kun ji abin da ya faru shikenan manzo Allah ya samu labari cewa gashi abin da Yahudawa suka yi yace ina muhajirun cikin sahabbai yace ku taho ku hau dawakin ku ina al-ansar suka ce ga mu yace sahabbai ku zo ku hau ababan hawan ku ku taho ina sojojin mu ku zo suka ce ga su ku taho mutum ranar asabat sha biyar ga watan shawwal rabin shawwal ta raba gida biyu shekara ta biyu bayan annabi ya yi hijira duka duka annabi shekararsa biyu a madina ya ce ina sayi da na hamza ya ce gane ya ce ɗauki tutar musulmi ka riƙe za a tafi aiki ya ce ina abalu baba ibn abdulmunzir al'amri ya ce gani ya ce na naɗa ka kai ne wakili na a madina za mu tafi ka tsaya dan dama duk inda annabi zai tafi sai ya sa wakilin sawa zai rike mai gari saboda mata saboda baki masu zuwa fatawa sunansa bushai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana zuwa bakin garin su yace ya ku yahudawa kun karya alkawari ina shaida muku kuma mu ma mun warware alkawari daga yau ba mu ba alkawari tsakaninmu da ku tun daga abin da kuka yi mana kun yi wa ƴar uwanmu musulma tsiraici malam ka duba mana akan musulmi ɗaya annabi ya tashi ya haɗa rundunar yaƙi musulma ƙwaya ɗaya aka ci mutuncinta amma mu yanzu ƴar uwarmu musulma za ta zo ko a wani abu da sauransu a ci mutuncinta sai a yi shiru duk masallatanmu na juma'a su yi shiru ba za su yi magana a kanta ba ko malamai a shiru ko kuma masu kishin ƙasa ko masu rubutu su yi shiru a cutar da mace guda ko biyu ko uku ko a takura musu akan wani abu kaga yadda annabi ya koyar akan mutum ɗaya don kusan addini yana da ƙarfi yana da fawa in an taɓa shi an taɓa musulunci ne duka gaba ɗaya ya naɗa hamza ya ba shi tuta ibn abdulmuttalib abalu baba ibn abdulmunzir al'amri ya ba shi madina ya ce ka riƙe wanda Allah sallallahu alaihi wa sallama ya je ya ce to tun daga abin da ya faru ba wai tsoro muke ji ba ku riƙe na ku alƙawarin mu ma mu riƙe na mu kamar yadda Allah ce wa in ma takhafanna min qaumin khiyanatan fanbid ilaihim ala sawa inna Allah la yuhibbul kha'inin matukar ka fahimci mutanenka da kuka yi alkawari suna da ha'inci za su warware alkawari to ka sake musu alkawarin su a rabu da alkawarin wannan Allah ne ya umarce shi da ka yi daidai ka ya musu ya ce gashi to tunda an gama alkawari ga abin da kuka yi ka kun je kun kashe mana mutum to khalas yanzu za a fara fafatawa yahudawan banu kainuka sun samu labarin ga annabi ya zo madina matsorata malam ka san me faru duk suka gudu suka shiga gidajen suka bukuya daga jin labarin annabi ya to kun manta alfarin da suka yi dazu kun manta cewa in ka haɗu da mu za ka san ka haɗu da maza to haka suke da barazana farar kura ce za su yi ta barazana za su yi ta kayya kayya kayya kayya za su yi wane ne za su yi wane ne wani dan uwa yake ban labari ya ce ya hawa mota daga lagos zuwa nan arewa wata shekara sai ya ci rashin sa'a sai ya hawa motar wasu fastoci an je wani taro ne duk fastoci ne a ciki shi ko musulmi ba su mutum biyar shida bakwai ba suka dame su suna ta wa'azi ana ta canjin views ana ta kaza duk akan su su bakwai din kowa yana baza ilimi to duk malamai ne a cikin kiristoci yace sai ya daga hannu na cikin wuta ana tafiya yace da Allah yana so zai zama kirista ne ah welcome congratulations welcome you are welcome ya ce amma yana da wasu tambayoyi guda uku suka ce zo ya tambaya ya ce in dai an ba shi ansa to yau a motan nan sai ya zama kirista suna murna sun yi babban kamu haɓa ana son musulmi ya zama jarumi malam ya ce damar malam na karanta comparative religion na karanta bible ɗinnan na san lagonsu na san kaza na san kaza ya ce tambayo uku na jero musu ba zan faɗe su ba don kar mu bata lokaci saboda abin da muke kai ya ce na buga musu guda ɗaya a kan wannan guda ɗayan tukunna sai da na bi motar nan gaba ɗaya ba wanda ya iya amsa mai ita wannan ya zo ya turanci ya turanci ni ma in tashi ne turanci in rushe shi ya je ya zauna wannan ya zo ya turanci ya turanci in rushe shi ni ma ne turanci ya je ya zauna ya ce a kan tambaya ɗayan nan malam har muka shigo kano malam da daddare nawa muka tafi ya ce ba iya bani ansa ba malam da ƙarshe dai malam shiru aka yi wasu suka kama gyangyaɗi kawai aka shiru aka bani ina rike da microphone sai na ci gaba da jawabi kawai ba hujja ba dalili to shi amfanin wannan ana son musulmi ya zama mai karatu yanzu muna wani program nake faɗa wasu masu da'awa wani musulmi ne ya shiga mota zai je kudu sai wani daga cikin wanda ba musulmi sai ce please what is your name ce ni ne wani please can I ask you a question he said yes you can ask he said please can you explain what the meaning of Islam is he said Islam shi dan uwan kenan he said I just want you to explain what is Islam for me because I want to be a Muslim but I don't know what is Islam shi musulmin sai ce islam Ya ce ok islam islam is islam ya ce no explain it to me please ya ce islam is islam is good religion very very good religion more than christianity ya ce no no my brother no what is islam what the word islam means what islam is talking about what is all about islam just explain it to me you say you don't know islam ah, very unfortunate islam is good ba zai iya ba ba zai iya ba ka san me bai yi karatu ba addinin nasa da yake yi ba zai iya kare shi ba ba zai iya bayani ba to irin waɗannan suna ɗaya daga cikin waɗanda suke wa musulunci asarar baƙi masu shigowa wataƙila za a iya tambayanka ina fatan kuna tare da ni mu dawo kan kisan mu shikenan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama um yace ku shirya mu tafi suna zuwa da suka ji labarin annabi ya zo suka shiga gidajensu suka bukuya manzo Allah ya ce wa sojojinsa sahabbai ku kewaye garin gabaki daya na bane kanuka a kewaye shi gaba daya a sarawan da ɗin shi kwana nawa za a yi annabi ya ce sati biyu za a yi kwana goma sha biyar za a yi daman sun yi training sun tanadi da ruwan shansu da abincinsu sai da ake kwana goma sha biyar ba mai shiga ya fita ka san me yasa annabi ya musu haka suna fita ɗiban ruwa suna fita da dabbobinsu suna zuwa kasuwa su yi cefane suna zuwa kaza suna zuwa kaza ba wanda ileko a cikinsu annabi yana jira ya ce ina so in ga jarantar sallallahu alaihi wasallam ibn hisham ya ce sai da aka kwana goma sha biyar annabi ya kewaye banu kainuka annabi ya ce a ci gaba da tsare gurin har sai da Allah ya jefa musu wani irin tsoro suka yi ta tsorita suna cikin gidaje suna cewa Muhammad yana wajen gari ko ci ayyana bai tafi ba har yanzu bai tafi ba tsoro wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'ba tsoro ya shiga cikin zuciyarsu da suka sha zama zaman yayi yawa kai suka fara shawara suka ce jama'a mu je mu samu Muhammadin nan kawai ya faɗi me zai mana kawai ko ma me mamu mun yadda da duk hukuncin da zai mana kawai da Allah ka ji rauni banzaye da kun ji surutu kuna cewa kaza kaza kaza kaza kaza sai gashi yanzu suna neman annabi ya zo a zauna ya faɗi me yake so a yi sai annabi ya ce abinda nake so zan ta tsare ku ne a nan rufe ku zan yi kirba inda za ku ci suka ce a'a ai mun gaji da tsare wannan suka shiga haira da damuwa duk wani taimako da zai shiga garin annabi ya toshe shi ba wanda ya isa shiga kai kaya garin ko wani dan kasuwa ko wani ba wanda ya shiga kuma ba wanda ya sai fita jamma da harakatahu annabi ya toshe duk wani motsinsu malam a takaice ne annabi ya mai da su kurkuku a cikin gidajensu wannan daga ƙarshe suka ji cewa kai gaskiya ba mu isa mai fada da mutumin nan ba mun ɗauki tsammani kawai sannan kuma suka ce gaskiya dole ne wato mu zo mu san yaya muhammadu zai mana kawai da suna yaƙarsa da suna kaza da suna kaza suna nuna cewa shi bai isa ba sai gashi nan suna sun shiga matsi suna so su dawo kan hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam annabi ya ce wa sahabbai ku shiga duk kuka masu kudin daure hannayensu fa amara bihim farubitu daure hannu da kafa yau za ku gane su waye mata hayi a ɗaure wannan da wannan tafin hannunsu duk aka ɗaɗɗaure su baki ɗaya wanda Allah sallallahu alaihi sallama ya ce ina almundir ibn kudamata as-sulami al-ausi je ka jagoranci wannan aikin ita tamke su ya ɗaure su to bari ku je aikin munafukai bari in sha ruwa kun san a madina ake ya kamata ku tambaya ina shugaban munafikai dan salulu za'imul munafiqin sai ya fara magana daman yan uwansa ne daman ya shiga musulunci ne da koye yahudanci a cikin zuciyarsa bai zai iya haƙura ba kawai sai fara magana ce ai akwai ƙawaye na akwai yan uwa akwai ƙawaye wannan daurin da annabi ya musu yasa kai Qudama al-Munzir ibn Qudama as-Sulamai ya tsaya a kansu sai je ya same shi yace a kwance su ha to kamar ya a kwance su yace eh mutane na ne yan uwana ne kawaye na ne wane ne dina ne ya zo kawai sai ya taho wajen su yana kallon su a daure yana cike da bakin ciki me yasa annabi ya daure mutanen nan me yasa saboda munafiki ne shi shi daman haka fa munafiki yake kuna tare da shi ku yi sallah da shi ku ci da shi ku sha da shi ku yi kaza da shi amma wallahi malam in yazo faskare kai yake a gefe shi a kwance su almunzir ibn qudamata sulami yace wallahi duk wanda ya zo ya kwance wani a cikin su wallahi sai na sare wuyansa annabi ya daure su kai ka zo ka ci a kwance su kai dinwa sai aka fara samun tashi hankali yace yaya annabi zai daure su yace a tsaya kula abin nan kai zaka zo ka ci a kwance su yace wallahi duk wanda ya taba wani a ciki yana tabawa wallahi sai na sare wuyansa haka yazo a cikin tarihul islami na imamul humaidi لا يحلهم رجل إلا ضربت أنقه عبد الله بن أبي بن سلول da ya ji wannan sai ya ga yana so bari ya canja ra'ayi tunda ya ji abin ya wato ya yi tsanani da ya zo ya bada umarni ba tare da ya tuntuɓi annabi da ya bada doka a kai ba sai ya ga bari ya koma ya je ya samo umarni daga annabi ya je ai tunda yana gani ya isa ya je gurin annabi ya je gurin annabi wai annabi ya bada umarni ya ce a kwance su ya zo ya gaya mun da to annabi ya ce a kwance su to ya je gurin manzon Allah sallallahu alaihi ya ce ya Muhammad ahsin fi mawaliya dan Allah ka kyautata mutane na mawali na ka taimaka musu ka kyautata musu daman su kawayen kabilarsa ne ta al-khazraj shi dan kabilar khazraj ne to muna da kawance da su da ƴan uwanmu da muka yi abu na ya rasulullah ka ka warware su shi fa wannan fa a matsayin wai musulmi ne yana cikin musulmi ne ya kewaya ya je yana neman musu alfarma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai bai kula shi ba ya shiru yayi magana bai ce mai komai ba sai sake cewa ya Muhammad ahsin fi mawalayya a kyautata musu fa'arada anhu annabi ya kauda kai yake kula shi dama yana da wannan ɗabi'ar in an faɗi abin da baya so ba zai ce komai ba kurin sai ya shiru ba zai yi wata magana ba ba zai ce komai ba sallallahu alaihi wa sallam kawai malam yana zuwa malam sai samu rigar wuyan rigan annabi kawai sai sa hannunsa a wuyan rigan manzon Allah kawai sai ya fusga shi wannan munafikin sai girgiza annabi yana cewa ya rasulullahi magana nake yi ka kyautatawa mawalina sai manzo Allah ya ce to ka sake ni mana Allahu akbar la ilaha illallah la ilaha illallah wallahi malam annabi bai ji dadin abin da wannan munafiki ya masa ba yace arsilni me sai ka rike mu riga me na kama mu ka sake ni wannan annabi yake ga ya munafikin nan tsaurin idansa ya kai ya je tunkara annabi ya gaya masa wannan aka ce manzon Allah ya yi fushi sai da aka ga fuskarsa ta canja ya iya sake annabi annabi ya ce wai hak arsal ne kai tanka sake ni nace maka ransa ya ɓaci Hassan me ya ce yace la wallah ya ce wallahi ba zan sake ka ba sai ka ce a kwance mutane nan ba zan sake ka ba ya ce mutane na mutum 400 ne a cikinsu sai ka sake sai ka kwance su ɗari hudu da kuma wasu mutane ɗari uku ya ce sun taimaka mun sun hana ni sun bani kariya sun mun kaza dare ɗaya za ka zo ka girbe mun su ka halakar da su gaba ɗaya ta suduhun fi gadatin wahida inni wallahi mur'un akshad dawa'ira faƙala sallallahu alaihi wasallam kuma laka wallahi malam wata siyasa ta annabi ko sai ya ce je ka ka je ka je ka da su tunda mutanen ka ne je ka cire su je ka kwance su wannan abin ya buga kan mutane sosai yaya aka yi annabi ya haka alaihi salatu wassalam abin da ya kwantar da hankalin mutane wahayi ake masa ba tsoro ba ne wata siyasa ce daban wanda ni da kai watakila za mu ce ka ai da kaza aka yi imam tabrani ya fudda wannan riwaya da malaman sira wanda Allah san sami yace a sake su yace to abinda za a yi dukkan ku yahudawan banu qainuqa ku tattara kayan ku fita ku bar garin madina na kore ku ka ji kuwa ka ji izza yace na kore ku ku fita da wanda aka ce a sake da wanda aka ce kaza duk ku fita ku bar garin za su yi suna da ƙarfin yaƙi ba za su iya ba ga annabin nan ga sabon nan su ce za su yaƙi ka duba sun kashe musulmi fa ka duba zaluncin da suka yi wannan matar amma annabi bai ce a je a kashe wani ba a ce a yi kaza ba ga farko abin da aka ce a yi ku fita ku bar garin manzo Allah ya ci ganimar su abubuwan da suka zo suka tattafi suka bari dukiyarsu um, abdullahi dan ubai dan salul wannan shugaban munafukai sai gashi ya zo yana so ya sake yi wa annabi magana cewa dan me yasa za a kore su a bar su zauna a gidajensu mana kaji wata tsayar kuma kaga halin dan adam ko bayan ya ce a sake su an sake su kuma sai ya zo yana so yau manzan Allah magana me yasa ba za a bar su ba an yi kirrahun fi diyarihim ya zo zai yi magana ya samu manzan Allah ya gaya musu cewa mun ji labarin an ce a kore su fita to ni na zo in ma magana lalle a bar su a gidajensu yana zuwa bakin kofar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai tarar da wani sahabi Uwaymar ibn Sa'ida al-Ansari al-Ausi Uwaymar ibn Sa'ida al-Ansari al-Ausi waimari yana kallon shugaban munafukan nan ya zo zai shiga gurin annabi sai ce kai juya ka tafi juya juya juya ka tafi saboda me shi annabi ya saka mai gadi duk wanda yake shi yake kula da kofa yana da yanci yace tafi saboda kawai zuciyarsa ta nuna masa zai zo yayi wata tsiyar ne kuma yace juya ka tafi yace ba inda la tadkhul hatta ya'zana rasulullah sallallahu alaihi lak ba za ka shiga gidan nan ba sai annabi ya ma izini ya ce ka zo a'a ya ma izini a'a to ba za ka shiga ba juya wallahi malam mutumin nan kawai da yazo sai ya samu mai gadin nan Uwaimir ibn Sa'id kawai shi shugaban munafikin kawai sai ya angije shi kawai ya buga shi da gini abu ya zo da matsala kenan ka zo ka samu chief security a kofar gida kai masa wannan abu ya buge shi wai miri ya tunkare shi ya tsananta masa ya gaya mai maganganu ya ce ba za ka shiga ba ba za ka shiga ba ba za ka shiga ba ubai ya kama ya mai magana shi ma da ya tinkari shi ya buga kansa a jikin gini sai ya fasa masa fuska sai ga fuskar shugaban munafukai ta fashe tana zubar da jini shi wata ira da dan an gije shi yayi shi kuma ya nuna masa shi fa sahabi ne mai training ne da ya gwabza shi sai da ya fasa mai kai sai jini ya kama zuba anan abin da nake so ku gane yan uwana za mu gane siyasar annabi wajen mu'amalarsa da wannan shugaban munafukai ta yadda ku duba abin da ya masa amma ku duba shi kuma sakayyar da annabi ya mai saboda annabi yana bin abubuwa ne a sannu-sannu a hankali yana da siyasar da ta fita kowa tunaninsa ya fina kowa akwai abin da ya duba ya kyale shi me yasa ya bashi malaman tarihi da sira suka ce annabi ya masa haka ne wai ko zai ce ka lalle annabi yana da karamci bari dai in gyara zuciyata in daina munafurcin nan kuma annabi ya rage mai gaba wataƙila shiryarsa ta tabbata ya ce humlak sannan waɗanda su da suke munafukai da suke bin goyon bayan ubayu ɗin shi shugaban munafukan za su cewa kai lallai annabi ya yi karamci ya kamata mu ma mu ɗaga mai ƙafa ko kuma me yasa annabi ya haka wannan yana nuna mana annabi baya son fitina ta faru a cikin musulmi don gudun samuwar fitina saboda wala Allah a lokaci in bai bada dama aka kwance wadannan mutanen ba tunda munafiki ne zai iya zuwa ya ja wata zuga a tada wata fitina a cikin musulmi annabi da ya duba wannan ya ga kare faru sai ce je ka an baka damar duk da ya shakula annabi ya riki rigar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama abu na gaba na uku aka ce a lokacin da yawa daga cikin mutanen Madina ba su dade da musulunta ba to ba a so su zo su ga rikici duka duka shekarar annabi biyu a Madina kuma ya zo ya bude musu a ga ana ta jayayya ana rikici annabi ce je ka kada wannan abin shi wannan shugaban munafukan ya yi tasiri akan waɗannan sababbin musulunta da suka musulunta a madina manzo Allah shi yasa wannan uslubi na mudaraci shine ake ce mai mudaraci kamar shigo shigo kenan a kyale ka dai ka je dai ka yi abin da zaka yi akwai lokaci shine mudaraci yayi hakuri ya kyale shi hakura da cutarwarsa da bakin cikin sa da waye waye da sauransu duka nasa kuma alhamdulillah wannan ɗin da annabi ya yi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da cin nasara a tafiyar manzon Allah a dawarsa a garin Madina kun san me ya faru wannan yasa musulmi suka wanda ba san ma waye wannan shugaban munafikai ba Abdullah ibn Ubay ibn Salul wallahi sai da suka gane shine waye suka ce yanzu da wannan mutumin haka yake ashe wannan mutumin bai da kunya ashe yanzu annabi yake yi haka sai ana cewa to ai da man gashi dai gashi gashi nan ne mutane suka tabbatar suka gane shi daga cikinsu akwai ɗansa abdullahi shi kuma sahabi ne yace yanzu haka babana yake ashe haka halinsa yake yanzu munafurcin abin da ya sa shi yayi wa annabi kenan wallahi malam daga wannan rana da yayi wa annabi wannan abun malam ko magana ya zo babban mutum ne fa suna ganin sa yana da girma yana magana ce dallaka mana shiru da Allah la yatakallam hatta askatu hatta yuskitu yana fara magana za ce ka rufe mana baki kai shiru da Allah me ya jawo ya zubar da mutuncinsa jiya ku lura da kyau akwai mutanen da watakila za ga suna ganin su tsageru ne sun iya magana ko sun iya kaza sun iya kaza ko samu wani malami sai sai mai gatsali ai shi bai da kunya ko baka bane ba sai zo wani malami rashin kunya ko ya wani malami fadar bakar magana ana karatu wani wani cikin masu zaman karatu ya daga hannu ya watse wani malami ya gaggaya mai maganganu daman haka kuke daman haka ake da awar daman kaza duk a cikin masallaci ya faɗi abin da ya ga dama mutane suka yi yiwu za su buge shi malami ya ce ku iyale shi ya ba shi ansa a cikin ruwan sanyi ya jika shi to daga nan mutumin ne ya zama bai da mutunci ya yi da mutane wani ya zo an yi hudubar juma'a bayan an gama hudubar juma'a duk abin da ake kawai an faɗi wani abin da bai masa ba kawai sai kama zagin limamin amamu a waje sai wani ya ce kai ashe baka da mutunci ya tinkare shi ashe munafiki ne kai yace in fitsari wani abun arziki ne ka za ta yi mana yace ka je kai kudubar in ka isa ka je ka karba wani sati mala ya baka je kai kudubar kuma in kai namiji ne jarumi ka je ka tinkare shi ka gaya masa wani da yake banza ne kai sai anan sahun gaba a waje za ka tashi kana faɗan magana mutumin nan malam aka zo ana ta bashi hakuri ya ki hakura shi mai yin faɗan mai bada kariyar mutumin ya ɗauki sallah sai yana tafiya sai da ya bi shi ya raka shi yace yace yace yace dangin su dan salulu munafikin banza munafikin wani na sake ganin ka a wannan masallacin ka zo kana zagin liman da ba dan wannan ba sai in kira in hizba sai sun gyara maka zama ya shake shi ya bude masa wuta sosai ya kasa yin magana saboda ba wanda igoye bayansa ba mamaki munafiki ne ba mamaki kuma wani jahili ne da sauransu abinda nake so ku gane wani lokacin wani zai nuna jarumta da nuna isassaye wani abu sai mutuncinsa ya zuba kyale shi ya yi in ya gama to kowa ya gama gane shi har abada mutuncinsa ya riga zube wannan shine ya faru da wannan bawan Allah wato a wannan shugaban munafikai din Abdullahi ibn Ubay ibn Salul to ba mu gama ba ga lokaci ya ƙare kuma yaƙi uku za mu yi don cewa ne sai na loda muku su gaba ɗaya saboda muna da muna da muna da mutane matsiyata masu sukan sunna masu sukan shari'ar musulunci yanzu kun ji labarin yaƙin banu kainuka ko to akwai sauran bayani sai sati mai zuwa Allah ba mu lokaci za mu yi banu kainuka za mu yi banu nadir duka za mu yi su insha Allah tabaraka wa ta'ala da ɗaya ga zuwa ɗan abinda na faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda ne na kuskure ko tuntuma insha Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh